أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ما شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci da ke nan a ma'aikata ta tirijiri a nan cikin garin bauchi kamar yadda muka saba haduwa da 'yan uwa a kwanaki na wannan wata mai albarka na ramadan allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawowa da mu a yau litinin ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya zama daidai da 11 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sake dawowa da mu wannan teburi mai albarka domin ci gaba da aiki da muka saba gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma a daidai wannan lokaci a kuma wannan masallaci mai albarka wannan darasi ne da baya bukatar gabatarwa saboda ba wannan ce shekara ta farko ko ta biyu ko ta uku da muke gabatar da wannan darasi ba saboda haka abu ne wanda mun riga mun saba da shi baya bukatar sai mun yi doguwar gabatarwa akan shi a illa iyaka abinda ya kamata mu fara da shi shine tunatarwa ga junanmu kamar yadda in za mu lura bai wuce kamar jiya ne muka rufe tafsirin bara ba yau kuma sai gashi nan allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawowa da mu zuwa wannan lokaci mai albarka akwai 'yan uwa da yawa waɗanda ko a nan ko a wasu wajaje an yi tafsirin bara da su amma bana ba sa nan wasu an yi azumi da su bara amma bana ba sa nan wasu jiya kamar yanzu suna raye amma Allah bai kaddari za su ga watan Ramadan ba mu kuma Allah ya raya mu zuwa wannan wata mai albarka muna addu'a da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka a cikin abin da zamu karanta ya albarkaci abin da zamu gabatar na ibada Allah ya mana albarka baki daya daga cikin waɗanda ya waje ba mu yi musu addu'a waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu kafin wannan shekara akwai malaminmu babanmu a sheikh abubakar giro argungu allah ya mishi rahama allah ya gafarta masa allah ya saka makwancinsa allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi allah maɗaukakin sarki ya sa abin da ya dasa na alkhairi ya bi shi abin da ya saba gabatarwa na tafsirin ramadan duk da baya nan da ƙarfin niyyarsa cewa duk shekaran da allah ya raya shi a cikin watan ramadan zai gabatar da waɗannan ayyuka allah ya ba shi ladan kyakkyawan niyyar da yake da shi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa akwai ɗaya daga cikin malamanmu malam ibrahim albani kuri a gombe wanda shi ma tsakanin wannan ramadan zuwa wancan ramadan zuwa wannan aka samu ɓata garin da suka shiga har gida suka daddatsa shi suka kashe shi allah ya gafarta masa allah ya mishi rahama allah ya gafarta masa allah ya mishi rahama allah ya saka makwancinsa allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi akwai a ɗaya daga cikin limamai daga gusau jihar zamfara malam hassan abubakar mada wanda a satin da ya gabata su ma wasu ɓata gari suka yi mishi yankan rabu muna roƙon allah ta'ala ya gafarta masa shi ma allah ya mishi rahama allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare shi da sauran yan uwa waɗanda tunaninmu da malamai waɗanda hankalinmu ba zai iya tunanin su da hararo su ba a yanzu muna roƙon duka allah ya gafarta musu allah ya musu rahama allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare su haka wannan a kamar nasiha ce a gare mu da cewa mu da Allah ya raya mu zuwa wannan lokaci mai albarka na yau muka ga ɗaya ga watan Ramadan mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ƙarshen wannan wata lafiya ya kuma sa mu cikin bayinsa da zai yanta su ya musu rahama ya musu gafara a cikin watan Ramadan idan ban manta ba a tafsirinmu na bara muna nan a cikin suratu zumar wanda cikin kaddarawan Allah ta'ala tafsirin bara mun tsaya ƙarshen aya ta 31 yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam lallai kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne zaka mutu kuma kowa zai mutu sannan ranar tashin alkiyama za ku tsaya gaba ga ubangijinku kuna kusuma da junanku wannan shine abinda muka tsaya a kan shi a shekarar da ta gabata wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan izu za mu tashi a farkon aya ta 32 insha Allah ta'ala za mu tashi faɗin Allah ta'ala faman azlamu mimman kazaba ala Allah ga dan uwanan malam Isa wanda za mu yi wannan karatu tare da shi sha Allah zai tallafa mana wajen karanto ayoyi Allah ta'ala ya mana jagora Allah ya jagoranci abin da za mu karanta ya sa mu fara lafiya mu gama lafiya ya karba mana ayyukan mu ya ba mu ikhlasi wajen gabatar da wannan aiki na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman azlamu wa ya fi zalunci wane ne zaluncinsa ya fi girma mimman ka zaba Allah sama da wadda ya yi ƙarya ma Allah wa ka zaba bisidiki ya ƙaryata gaskiya iz ja'ahu a lokacin da gaskiyan ta zo masa alaisa fi jahannama mathwal lil kafirin Allah ya ce shin ba wutar jahannama ba ce ta zama makoma ga kafirai makoman kafirai ba wutan jahannama ba ne a wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana yi mana bayani akan na daga cikin zalunci mafi girma wanda babu wanda ya yi zalunci kamar wannan shine wanda ya gangancin kirkiran ƙarya ya jingina ma Allah ya yi ma Allah ƙarya ko kuma ya ƙaryata gaskiya a lokacin da gaskiyan nan ta zo masa a malamai sun yi ta bayani akan wannan ayar da ayoyin da za mu ji a gaba insha Allah akan cewa waɗannan ayoyi suna nuna mana illan yin ƙarya a karan farko ita kanta ƙarya da kuma illa da take tattare da mutum ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ma Allah ko kuma ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita kanta ƙarya a karan kanta mummunar illa take da shi mummunar al'ada ce mummunar ɗabi'a ce ƙarya ita karan kanta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito daga sahabi abdullahi dan abbasin allah ya ƙara musu yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alaikum bisidik annabi ya ce ku riƙe gaskiya ku zama masu gaskiya fa inna sidika ya hadi ilal bir domin gaskiya tana kai mutum zuwa ga biyayya ma Allah wa innal birra ya hadi ilal janna sannan biyayya ma Allah kuma tana shiryar da mutum zuwa ga hanyar aljanna wala yazalu rajulu yasduk mutum ba zai gushe ba yana gaskiya wa yataharra sidika yana kildadon gaskiya yana aiki da gaskiya hatta yuktaba inda Allahi siddiqa har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wane mai gaskiya ne wa iyyakum wal kadhib annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka shedunku da yin ƙarya kar ku zama masu ƙarya fa innal kadhiba domin ita ɗabi'a ta ƙarya ya hadi ilal fujur tana shiryar da mutum zuwa ga fajirci ƙarya tana kai mutum zuwa ga ya zama fajiri wa innal fujura ya hadi ilan nar lallai fajirci kuma yana kai mutum zuwa wutan jahannama wala ya jalur wala ya zalur rajulu yakzib mutum ba zai gushe ba yana ƙarya wa yataharral kadhiba yana kildadon ƙarya yana aiki da ƙarya hatta yuktaba inda Allahi kazzaba har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa wani makaryaci ne su kaga waɗannan hanyoyi ne guda biyu ɗaya tana kai mutum zuwa ga aljanna ɗaya tana kai mutum zuwa ga wuta mafarin hanyar da take kai mutum zuwa ga aljanna ita ce gaskiya mafarin hanyar da take kai mutum zuwa ga wuta ita ce ƙarya ƙarya mabuɗin da mutum ya yi amfani da shi ya buɗe makansa ƙofa ta hanyar tafiya aljanna shine zama mai gaskiya kamar yadda mabuɗin da ya yi amfani da shi ya buɗe makansa ƙofa ta hanyar zuwa wuta shine ƙarya saboda haka wannan hadisin a karan kanshi yana nuna mana illan ƙarya a jimillance sannan nana aisha allah ya kara mata yadda tana cewa ma kana khuluqun abghada ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallama min al-kadhib babu wata ɗabi'a da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kyamata ya fi wato kinta sama da ƙarya duk cikin miyagun ɗabi'u ba wacce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsana kamar mutum ya zama makaryaci kamar mutum ya ɗabi'antu da siffa ta ƙarya walaƙad kana rajulu yuhaddithu anin nabi sallallahu alaihi wasallam bil kadhiba fala yazalu fi nafsihi hatta ya'lama annahu qad ahdatha minha tauba tace mutum yakan wato ainihin jingina ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda nabi sallallahu alaihi wasallam bil kadhiba yakan yi ƙarya a gaban manzon Allah ya zo ya yi ƙarya ba ma ya zalufi nafsihi ba zai gushe ba a ransa yana jin bai kyauta ba hatta ya alama annahu qad ahdatha min ba har sai ya tabbatar da ya tuba kuma an karbi tubansa saboda yayi ƙarya ba hankalinsa ba zai kwanta ba har sai ya tabbatar da ya tuba zuwa ga Allah kuma ya tabbatar cewa Allah ya saukar da wahayi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa Allah ya karbi tubansa akan ƙaryan da yi daga wannan duka suna nuna mana illan ƙarya a jimillance to ƙarya mafi muni shine ƙarya ma Allah ko ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kamar yadda Allah ya ambata a wannan aya ta suratul zumar zamu ga akwai ayoyi da yawa cikin alkur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala yake maimaita irin wannan ayar da yace wa man awlam mimman kadhaba ala Allah wa kazzaba bis-sidqi idh jaa alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin haka nan ya maimaita irin wannan a suratul an'am wa man awlam mimman iftara ala allahi kadiban na aw kadzaba bi ayati
wa man awlam mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayati innahu la yuflihu adh-dhalimun Allah ta'ala yace wa man awlamu wa yafi zalunci ma'ana nan da wannan ayar da ayar suratu zumal da sauran ayoyi makamantan wannan Allah yana tambaya ne wa ya fi zalunci istifham ne an yi istifhami ne amma littakarir istifhami ne takariri don a tabbatar da cewa ba wanda ya yi zalunci kamar shi mana istifhami ne don a kore wa ya fi zalunci ma'ana ba wanda ya fi zalunci saboda haka istifhami ne inkari ana korewa ne ana inkarin cewa ba wanda ya fi zalunci sama da wannan mimma niftara Allah kadhiban sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah aw kazzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah shine irin wannan ayar ta suratu zumar wa man awlam mimman kadhaba ala Allah wa kazzaba bis-sidqi idh jaa ya ƙaryata ayoyin Allah shine fassarar wancan ayar ya ƙaryata gaskiya lokacin da ta zo masa wannan shi yasa al-imamu ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tanwid wa tahwil yace ma'anar wa kazzaba bis sidqi irja'a ay wa kazzaba bil qur'an aka karanta masa ayoyin alqur'ani ya ƙaryata ayoyin alqur'ani ya ƙaryata su to wannan ba wanda ya kai shi zalunci to shi yasa bayan Allah ya ce ba wanda ya kai wannan zalunci sai ce innahu lallai yadda lamarin yake la yuflihu zalimun azzalumai ba sa taba cin nasara daga duk wanda ya zama mai wannan ɗabi'ar ta ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ko a karanta masa ayoyin Allah ya ƙaryata su to wannan ya cika azzalimi wannan ya cika azzalimi sannan a nan suratul an'amin Allah ya sake cewa wa man azlam mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه ولم يوح إليه شيء ومن قال فأنزل ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man azlamu ba wanda ya fi zalunci mimman iftara ala Allah kadhiban sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah sama da wanda ya kirkira ma Allah ƙarya aw qala uhiya ilayya ko kuma ya ce an mun wahayi walam yuha ilayhi shay bayan kuma ƙarya yake yi ba a yi masa wahayin komai ba wa man qala saunzilu mithla ma anzala Allah da kuma wanda ya ce ni zan saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar wannan shine mafi girman zalunci mutum ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah to wannan kuma ita ce mafi munin ƙarya Allah ya gaya mana yana daga cikin abin da Allah ya haramta shine mutum ya yi magana a kan sha'anin addinin Allah ba tare da ilimi ba wannan yana daga cikin abin da mutane suke yi na sakin baki akan addinin Allah idan mutum bai da lafiya ya gamsu sai ya je wajen ƙwararren likita ya ba shi magani ba zai yadda wani abokinsa kawai din ya ɗanyi koma misali yana ganin kwalin da ya yi na likitanci ya ɗanyi diplomansa ne kawai a nasin ba zai yadda ya bashi ya ce mai idona na ciwo ya ce ga wani magani ka sa a idon ka ba zai yadda ba sai ya ce min yana so ya je wajen ainihin ƙwararren likita ya fi so ya samu likitan da ya zama qualification ɗinsa karatunsa specifically ya karanci harkan ido ne ba zai yadda wani din yana dan sai da magani a kemis ko ya bashi maganin ciwon ido ya sa ba ko ya bashi magani ya sa a kunnensa ba ba zai taba yadda ba amma in an zo batun sha'anin addinin Allah ba ma wai wani dan ƙwarya ƙwaryan wanda ya bai kai ya bada fatawa ba shi a karan kansa da kansa zai ba mu kanshi fatawa shi a karan kansa da kansa zai ba mu kansa fatawan cewa ni ga abin da nake gani ni ina ganin kaza ne ya saki baki ya faɗi magana akan addinin Allah bal har ma inda wani zai zo fa da hujjoji da ayoyi na ƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ayoyi da hadisan nan ba su tare da fahimtansa sai yayi kokarin yayi jahayya da shi da hankalinsa saboda me yana so ya auna addini ne da hankalinsa ba da nassi ba ko da nassi ya ci karo da hankalinsa to zai tunkuɗe wannan nassin yayi amfani da hankalinsa sai a ce maka ai shari'a sabanin hankali ne hancin wato hankalinsa ya saba ma shari'a kenan to ka'ida kuma kamar da shekul islam ya ce shari'a ba ta taba zama sabanin hankali ba in da kaga shari'a ta saba ma hankali to ɗayan biyu ne ko dai shari'ar ba ingantacciya ba ce ko kuma hankalin gurbatacce ne amma muddin shari'a ingantacciya da kuma hankali lafiyayye to ba su taɓa samun saɓani ba ba taɓa samu ba a ce shari'a ya inganta a nasoshi ga kuma hankali lafiyayye ba gurɓatacce ba ba su taɓa samun cin karo in kaga an samu ta'arudi tsakanin nasi da hankali to ko nasin bai inganta ba ko kuma hankalin ya gurɓace dole za a samu ɗayan biyu wannan shi ne don haka allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ƙul inna ma harrama rabbi alfawahisha na'am
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah ta'ala ya ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ka ce da su lallai abinda ubangiji na ya haramta ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma batan alfasha ta fili da ta boye wal isma ubangiji na ya hana aikata zunubi wal baghy bi ghairi al haqq Allah ya hananta ya hana zalunci ba tare da gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana Allah ya haramta kar ku hada Allah da wani a bisa abin da ba ku da hujja daga wajen Allah wanda Allah bai saukar da wani hujja a kansa ba wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun Allah ya hana ku saki baki ku faɗi magana game da Allah akan abin da ba ku sani ba malamai suka ce a wannan ayar Allah ya je Allah ya jero laifuffuka ne maimakon yadda aka saba a jero daga babba zuwa ƙarami anan sai aka fara daga ƙananu zuwa manya alfawahish na farko kenan sannan yin zunubi sannan zalunci shirka ma Allah sakin baki mutum ya faɗi abin da bai sani bai game da Allah domin shirka ita ce mafi girman laifi wannan haka yake amma sakin baki mutum ya faɗi abin da bai sani ba akan Allah yana daga cikin ƙashin bayan da suke rike shirka ina daga cikin ƙashin baya yanzu waɗanda suka ce Allah na da ɗa ai sun saki baki ne sun yi ƙarya ma Allah sun jingina ma Allah ƙarya waɗanda suka ce ga wani abun bauta da ya cancanta a bauta masa ko wani gunki ko wani shehi ko wani waliyi ko wani malami ko wani maula ya kai a bauta masa tare da Allah Allah ya bashi matsayin da ya cancanta a bauta masa me ya kai su wannan shine yi ma Allah ƙarya inda sun ɗauki abin da Allah ya faɗi cewa ba wanda ya kai a bauta masa in ba Allah ba Allah bayi da ɗa bayi da mata bayi da sa'a bayi da uwa baya ci baya sha in sun yi aiki da wannan wannan zai hana su su yi ma Allah shirka za su gane Allah shine ahadun samad Allah shi ne abin bauta shi kaɗai wahada hula sharikala to bayan nan ƙarya ma Allah sai kuma mutum ya jingina ƙarya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce haddithu anni wala haraj babu laifi abin da kuka ji daga gare ni ku isar amma wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya jingina mun ƙarya da gangan ya mun ƙarya to ya nemi masaukinsa a wuta ya tanadi masaukinsa a wuta duk wanda ya mun ƙarya da gangan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya nemi masaukinsa a wutan jahannama ana shiga ana tashi kiyama to kawai ya kama hanyar wuta ya je ya samu dan ƙalilan gida a wuta saboda ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya wannan abu ne da ba a wasa da shi ko kaɗan ba a yi ma Allah ƙarya ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya ko da ana ganin ka kai ustazu ne masha Allah a cikin ma'aikata ana ganin ka kana da alaka da masallaci ladan ne kai liman ne kai mai karatu ne kai ana ganin ka wani ya zo ya tambaye ka akan fatawa ga wani kuɗi ya biyo ta hannuna menene hukuncin sa haram ne ko halal sai ga cewa ai yawa ne a ce ina liman a tambaye ni in ce ban sani ba yawa ne a ce ina ladan a tambaye ni in ce ban sani ba wannan ai yawa ne ina jan baki ko ina tafsiri a tambaye ni in ce ban sani ba sai ka saki baki ka faɗi magana a kan sha'anin Allah ba tare da ilimi ba wannan ba ƙaramin bala'i ba ne wani malami yana cewa wai za su ilta bi ma jahilta falatakun falatakun mutahadiqan mutasarri'an bi jawabi in aka tambaye ka game da abin da baka sani ba kar ka zama mai shauki da saurin ba da amsa kai damuwanka kawai ka ba da amsa ka sani ko baka sani ba ya ce la ilma indi laisa aibu in ka ce ba da ilimi ba aibu ba ne innamal ilmu an yufta bi ghairi sawabi innamal aibu an yufta bi ghairi sawabi aibi shine ka ba da fatawa ba daidai ba ka ba da fatawa ba daidai ba shine aibi al'ilmu baharun la nafada lima'i ilimi kogi ne wanda ba wanda ya sai ɗebe duka kam qala la adri ulul albabi nawa ne manyan malamai masu hankali da ilimi aka tambaye suka ce ban sani ba nawa nawa to sai kai ɗan tambaye ka kace baka sani ba ai ba aibu bane ai ba wani abu bane saboda haka in an tambayi mutum akan abin da bai sani ba to sai ya ce bai sani ba wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula in an tambayi mutum akan abin da bai sani ba sai ce Allahu a'lam yace Allah shine mafi sani amma ba ya saki baki yace a ina ai ba zai yi ba muna ustazai a ce an tambaye mu a ce ba mu sani ba ba zai taba yiwa ba wannan kuskure ne babba wannan kuskure ne babba da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta haka yace faman awlam mimman kadzaba ala Allah wa kazzaba bis-sidqi idja'a Allah yace alaysa fi jahannama maswal lil kafirin yanzu ba wutan jahannama ita ce ta dace da kafirai ba faman azlamu wa yafi zalunci ma'ana ba wanda yafi zalunci mimman kazaba ala Allah sama da wanda yayi ma Allah ƙarya wa kazzaba bisidiki ya ƙaryata gaskiya iz ja'ahu lokacin da gaskiya ta zo masa anan malamai sun yi sabani akan menene ma'anan gaskiya kamar yadda da kawo magana al-Imam Ibn Ashur yace as-sidq shine al-Qur'an ba wanda yafi zalunci sama da wanda za a ce masa ga ayoyin Allah nan kuma ya karyata kamar yadda Allah ya ce man awlam mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ko kuma ya karyata da ayoyin Allah ya karyata ayoyin Allah to wannan wasu malamai suka ce kuma aw kazzaba bi sidiqin nan tana da alaka da ayan da muka karanta a bara ayan karshe da muka karanta innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun gaskiya a nan shi ne na kowa zai mutu sannan kuma za a yi tashin kiyama to wanda ya karyata cewa za a yi tashin kiyama kaga ya karyata gaskiya ke ya karyata gaskiya to ko menene mutum yayi wannan ya zama a yayi karya kenan kuma ya karyata gaskiya to wannan kai mafi karya mafi muni shine karya ma Allah ko karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba da fatawa bisa ganganci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tambaya sai aka ba shi fatawa ba daidai ba to laifinsa na kan wanda ya ba shi fatawar laifin na kan wanda ya ba shi fatawar yanzu ya ce wannan kudin mai hukuncin za ce a ai wannan kudin halal ne kawai sai kuma ya ci bayan haram ne to in an je lahira aka tatso laifin da ya yi na cin kudin haram ɗin to sai a ɗaura ma wanda ya ba shi fatawar haka wannan abu ne mai muni kwarai da gaske Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana daga cikin illan ƙarya karya mafi muni shine mutum ya kirkiri karya kawai don a yi dariya haka kawai mutum ya yi karya ya ba da labarin karya don a yi dariya yan komedi kenan wanda kawai za su haɗa labari kawai iya damuwansu kawai su sa mutane dariya wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul liman wailul lillazi yahdus mai wailul lillazi yuhaddis fayakdhib liyadhhaka bihi alqawm wailul lahu thumma wailul lahu bone ta tabbata ga wanda zai yi ƙarya kawai don mutane su mai dariya bone ta tabbata gare shi bone ta tabbata gare shi wanda zai yi ƙarya kawai don ya ba da dariya sannan ƙarya komi kashin da ba a so a yi ta a wani daga cikin sahabbai sahabi mu'awiya bin haida al-kushairi a afwan ba shi ba sahabi amir bin rabi'a Allah ya kare ta a gare shi yace wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidanmu sai ji mamana ta ce mun zo ka karba sai manzo Allah ya ce me kika yi niyan bashi tace dabino sai ce inda baki bashi wani abu ba sai an rubuta miki cewa kin yi ƙarya kaga irin yadda ake ma yaro ana so a rike shi a ce mai zo ka karba in ya zo sai a rike shi to wannan in ba a bashi wani abu ba wanda ya faɗa haka za a rubuta masa yayi laifi yayi ƙarya wannan kaga an riga an saba da shi da ka ƙarya tana da muni Allah ya ce faman azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis-sidqi jaa'a alaysa fi jahannama mathwan lil-kafirin sai ya ce wallazi jaa'a bis-sidqi
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك أولئك هم المتقون نعم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون Allah sai ya ce wallazi ja'a bisidiki wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi da kuma wanda ya gaskata gaskiya ya gaskata wanda ya zo da gaskiya ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu tsoron Allah lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abin da suke so a wajen ubangijinsu zalika jaza'ul muhsinin wannan shine sakamakon masu kyautatawa liyukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu Allah zai kankare musu mafi munin abin da suka aikata wa yajziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun sannan Allah zai saka musu sakamakon su da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa waɗannan ayoyi suna da alaƙa da wancan ayan da muka karanta a baya Allah ya ce wallazi ja'a bisidiki wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi da wanda ya gaskata gaskiya to anan ne malamai suka yi doguwan tattaunawa akan wane ne ya zo da gaskiya wane ne kuma ya gaskata gaskiya wane ne wallazi ja'a bisidiki wane ne kuma wa saddaqa bihi wanda za mu ga akwai dogayen bayanai akan wannan a cikin tafsirai na malamai misali tafsirin ibnu kathir misali tafsirin aljami'u li ahkamil qur'an na imamul qudbi Allah ya mishi rahama misali tafsirin a jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an na al-imam ibnu jarir al-tabari Allah ya mishi rahama tafsirin at-tanwir wa tahwir na al-imam ibnu ashur Allah ya mishi rahama wayannan malamai sun kawo sabanin malamai tun daga sahabbai hatta bi'ai akan wane ne wallazi ja'a bisidiki wane ne kuma wa saddaka bihi wannan shine ainihin muhallin shaidin sauran duk abin da ke karkashin wannan ayan zuwa karshe zuwa ayoyi biyun baya da malam ya karanta mana suna ba da sakamakon wallazi ja'a bisidiki ne da kuma sakamakon wa saddaka bihi sahabi ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda yace allazi ja'a bisidiki shine annabiyyu muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace wanda yazo da gaskiya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya aiko shi da gaskiya shine huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad kulli shine wanda Allah ya aiko shi da shiriya da kuma addinin gaskiya daka annabi shi yazo da gaskiya ya kuma zo da asidikun da muka ce a baya tana nufin alqur'ani shine manzo Allah yazo da alqur'ani alkur'ani kuma gaskiya ne wabil haƙi an zallahu wabil haƙi nazal alkur'ani gaskiya ne annabi shine ya zo da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya zo da duk wani gaskiya daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine alladhi ja'a bisidqi inji sahabi ali bin abi talib wa saddaqa bihi shine yace shine sayyiduna abubakar radiyallahu anhu me yasa ya ce sayiduna abubakar shine wa saddaka bihi domin sayiduna abubakar shine wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarai wanda suka saba ma hankalin kowa kowa ya karyata amma annabi ya gaskata a sayiduna abubakar ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da mi'raji da shi a dare daya Allah ya dauke shi ya kai shi baitul maqdis ya gana da annabawa ya musulmanci daga nan ya ɗauke shi ya yi sama da shi ya kai shi sama har saman bakwai ta hanyar mala'ika jibril ya gana da allah ya karɓo salloli da sauran wasu abubuwa suka tattauna da ubangijinsa ya dawo da safe faɗa ma mutanen makka suka ce kai ina karkare da mana hankali mana a dare ɗaya ka je daga nan makka har falastin har baitul maqdis sannan ka je sama ka dawo zuwa dare daya a kai ƙarya kake to sun san sayyidina abubakar shine wadda duk labarin da annabi ya zo da shi shi yake fara gaskatawa sai suka je suka ce masa tafo yau fa abokinka ba ya sha tuta da faɗi mun san yau kai in ka ji abin da ya faɗa za ka karyata ya ce me ya ce suka ce wai ya ce a dare ɗaya an ɗauke shi daga makka an kai shi baitul maqdis an sake ɗaukan shi an kai shi sama ya ce wallahi in dai shi ya faɗa ya yi gaskiya in dai shi ya faɗa to da gaske ne Allah kuma ya tabbatar subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina kai karshe ma suka ce to ma annabi to bari mu maka interview inda gaske ka je baitul maqdis saboda sun san bai taba zuwa ba suka ce yi mana bayanin ya baitul maqdis din yake Allah ya harbo wasa shi a projector yayi projecting dinsa yana hangen gacin dungun ya musu bayani gacin ya yi musu bayani gacin ya yi musu bayani gacin ya yi musu bayani amma duk da haka suka ce kai wallahi ƙarya kake yi sihiri ne innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'adab al'alim wadanda Allah yayi alƙawarin sai ya musu azaba duk ayan da Allah zai nuna musu ba za su yi imani ba sai azaban sai sun ga azaban kiri da musu saboda haka suka ce ma annabi ƙarya kake yi sai na abubakar ya ce gaskiya ne wannan ya sa aka masa laƙabi da as-siddiq ce in dai annabi ya faɗa to ya yi gaskiya to don haka sai na alu ya ce ma'anan wallabi ja abi sidiki wa saddaka bihi shi ne sai na abubakar shi ne wa saddaka bihi annabi shi ne allabi ja abi sidiki wanzu allah shi ya zo da gaskiya sai na abubakar kuma shi ne wanda ya gaskata shi al'imamu mujahid allah ya masa rahama ya ce wallazi ja a bisidiki wa saddaka bihi shi ne annabiyu sallallahu alaihi wasallam wa aliyu radiyallahu an wato wannan zai nuna maka tawali'un sahabbai shi sayyidina ali yana ce wanda ya zo da gaskiya shine annabi wanda kuma ya gaskata shine sayyidina abubakar bai ce shine a karan kansa ba shi kuma al'imamu mujahid cikin tabi'ai sai ce wanda ya zo da gaskiya shine annabi wanda ya gaskata kuma shine aliyu radiyallahu an shine sahabi aliyu radiyallahu ta'ala an al-imamu suddi Allah ya masa rahama yace allazi jaa bis sidiki shine jibrilu alaihi salam wanda ya zo da gaskiya shine mala'ika jibril shine ya kawo gaskiya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa wahayi wa saddaqa bihi wanda ya gaskata kuma shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad da haka malaika jibrilu shine ya karbo gaskiya daga wajen Allah ya kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallama annabi kuma ya gaskata cewa Allah ɗaya ne abin bauta gaskiya ne kuma shi din annabi Muhammadu manzon Allah ne gaskiya ne alkiyama gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne mala'iku gaskiya ne manzanni da kaddara da menene duka gaskiya ne ya gaskata shine wallazi ja'a bisidiki wa saddaqa bihi wanda yazo da gaskiya shine mala'ika jibrilu wa saddaqa bihi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan al-imamu ibnu zaid da imamu muqatil da ikrama sai suka ce allazi jaa bisidiki wanda yazo da gaskiya shine annabiyu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa saddaqa bihi shine almu'minuna waɗanda suka gaskata sune mu'minai wanda ya kawo gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi sune mu'minai musulmai kenan al-imam rabi ibn anas sai yace allazi jaa bisidiki anan Allah ya kawo shi da siga na mufradi amma ma'anansa ma'ana ne na jami abinda ake nufi ai wallazina ja'u bisidiki wa saddaqu bihi sai ce ulaika humul muttaqun domin yace inda a ce allazi ja'a bisidiki mutun ɗaya ne wa saddaqa bihi mutun ɗaya ne to ba za a ce ulaika humul muttaqun ba ba za a ce waɗannan su ne ba sai a kawo siga na musanna madadin siga na jami tare da cewa su malamai sun ce ai bisa ɗabi'ar larabawa in suna girmama mutum ko shi ɗaya ne in za su yi magana da shi ba sa masa magana da siga na mufuradi ba za a ce kai ne kai ba sai a ce ku ne kuka yi saboda girmamawa da mutuntawa so wannan sai ce ma'anan a bisa wannan ma'anar tasa sai ce wallazina ja'u bisidiki sune al'anbiya waɗanda suka zo da gaskiya su ne annabawan Allah su ne suka kawo gaskiya wa saddaku bihi humul atba waɗanda suka gaskata gaskiya su ne mabiya annabawa haka wannan fahimtansa allazina ja'u bi sidiki wa saddaqu bihi allazina ja'u bi sidiki al-anbiya wa rusul wa saddaqu bihi al-atba sune mabiya Ibrahim an-Nakhai da kuma al-Imam Mujahid a wani kaulin su suka ce allazi ja'a bi sidiki wa saddaqa bihi humul mu'minuna suka ce duk da wanda ya zo da gaskiyan da ya wanda ya gaskata gaskiyan duk mumine ake nufi ya ce su ne mumine allazina ya ji una bilkur'ani yau malkiyama su ne waɗanda za su zo da alkur'ani ranar tashin alkiyama su kawo alkur'ani fa ya na sai su ce hazan lazi a muna za su ce ma Allah wannan shine abin da kuka bamu wannan shine sakon da ka kawo mana ka aiko mana ta hanyar manzanka sallallahu alaihi wa sallama ittaba'na ma fihi mun bi abin da ke cikin sa muka yi aiki da shi da haka shine yace ma'ana wallazi ja'a bisidiki wa saddaqa bihi duka shine mu'minai allazina ja'u bisidiki wa saddaqu bihi sune waɗanda suka zo da gaskiya kuma suka gaskata gaskiya din da haka fa yakunu allazi ala hadha ma'ana jam bi ma'ana jam sai zama wallazi ja a bisirki a wannan ma'anan zai zama ma'anan jam'i kenan shine lafazin lafazi ne na mufradi amma ma'anan ma'ana ne na na jam'i kamar yadda ko man ma yana iya zuwa da ma'anan jam'i bal tunda asali ma'anan man waye ne mutum ɗaya ne amma man a larabci ana iya kawo shi da jam'i kamar ne zaka ji Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga sai ce manya kulu akwai wanda ke cewa ya kamata ya ce amantu billahi sai ya ki ce amanna da ya kamata ya ce akwai wanda ke cewa na yi imani amma sai ya ce akwai mai cewa mun yi imani to abinda ake nufi da manya kulu a nan yana nufin da manya kulu na kenan waɗanda suke cewa allazi ne ya kulu na waɗanda suke cewa to haka nan kamar yadda man yana zuwa da ma'anin jam'i hakanan kuma allazi yana zuwa da ma'anan allazina shine ma'ana na na jam'i wasu malamai suka ce ya kamata ya zama allazina ne sai aka shafe nono din liqulil ism saboda kas sunan yayi tsawo madadin a ce wallazina ja'u bisidiki saboda kar yayi tsawo sai aka ce wallazi ja'a bisidiki kaga wallazina ja'u da wallazi ja'a an samu ƙari an samu ƙari to kuma in an samu ƙari a ma'ana a wajen gina kalma a ziyadatu fil mabna tazidu fil ma'ana in aka samu ƙarin harafi wajen structure na kalma to dole ya ƙara wa ma'anan faɗi dole ma'anan za ta ƙara faɗi wasu malamai suka ce kamar da abdullahi dan abbasin allah ya ƙara masa yadda ya faɗi wanda kuma ita ce maganar ibnu jarir tabari a cikin tafsirinsa ya ce wallazi ja'a bisidiki وصدق به أي إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الله عز وجل duk wanda ya kira zuwa ga tauhidi to ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi duk wanda ya karbi tauhidi ya gaskata to shine ma'ana wallazi jaa bisidiki wa saddaqa bihi yace ai wallazi jaa bisidiki allazi jaa bi la ilaha illa Allah shine wanda ya zo da la ilaha illa Allah na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malamai waɗanda suka bi turbansa suka zo da gaskiya suka yi kira zuwa ga tauhidi wa saddaqa bihi to a kira'an abdullahi ibnu mas'ud yana karantawa da wallazi ja'u bisidiki wa saddaqu bihi amma malamai suka ce wannan qira'atun ne ala tafsir qira'a ce da ake amfani da ita wajen tafsiri amma ba gun karatun qur'ani ba ba wajen tilawa ba sai dai gun tafsiri saboda a ƙara fito da ma'ana wanda kuma duk yana da alaƙa da wancan ababen da muka karanta al'imamu abu salihul kufi abu salihul kufi sai yake karantawa da wallazi ja a bisidiki wa sadaka bihi ina jin a hafsu namu ai wa sadaka bihi ne akwai tashdidi akan dalilin shi kuma sai yake takhfifin ta yana karanta ta mukhaffafan yace wallazi jaa bisidqi wa sadaqa bihi madadin wa sadaqa bihi to wa sadaqa bihi shine ya gaskata sai ce ma'anan wa sadaka bihi ai wa sadaka bi maji'ihi bihi yayi gaskiya wajen zuwansa da gaskiya din ai sadaka fi ta'atin lahi azza wajen yayi gaskiya wajen yi ma Allah biyayya ya tsayu akan biyayya ma Allah da gaske yayi kokarin nuna ma Allah gaskiyansa wajen bin dokokin Allah shine fa idza azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum shine minal mu'minina rijalu sadaku ma'ahadullah alai shine gaskata alkawarin Allah da gaskata tauhidin da kuma gaskata yi ma Allah subhanahu wata'ala biyayya din da haka Allah ya ce wallazi ja'a bisidiki wanda ya zo da gaskiya wa saddaqa bihi da kuma wanda ya gaskata gaskiya ulaika humul muttaqun wa'annan sune masu tsoron Allah Abdullahi dan Abbasin yace ma'anan al muttaquna shine ai ittaqu shirka sun tsoraci shirka ba sa shirka wanda yake kan gaskiya da wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata gaskiya to suna tsoron shirka suna nisantan shirka ma'anan attakawa dama shine kamar yadda a darasinmu na bara mun yi ta bayani akan attakawa karkashin ayon kulliya ibadiyar ladina kulliya ibadiyar ladina amanu taku rabbaku da sauran ayoyin da muka karanta akan takawa to shine ka sanya katanga tsakaninka da azaban Allah wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun sai Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abin da suke so a wajen ubangijinsu abin da suke bukata eh a duniya mutum yana amfani ne da abin da ya samu ci abin da ya samu ya sha abin da ya samu ya zauna inda ya samu ya hakura da shi amma a lahira shine lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid bayan an ba mutum abin da yake so kuma sai a kara masa to shine lahum ma yasha'una inda rabbi domin in mutum ya shiga aljanna Allah ya ce masa zai tamanna yi buri faɗi duk abin da kake so e irin wannan lissafin da kowa yake a duniya in na je lahira ga abin da zan yi a aljanna in kana nema na neme ni a wajen kaza to Allah zai ce mai maita duk wannan burin da kai me kake so a gidan aljanna kowa ya lissafo ya lissafo ya lissafo ya lissafo sai ya gama Allah sai ya ce masa ka manta baka ce kaza da kaza kaza da sai ya ce Allah a karu shi ma a kawo sake yin buri ya sake ka gama buri ya ce eh Allah sai ya ce aya to ai baka ce kaza da kaza kaza da kaza ba Allah ya ce to to ya ce to Allah shi din ma kaza da kaza din shi ma a kawo shi shine lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid har da ƙari wasu malamai suka ce ƙari anan shine ganin Allah bayan an baka duk abin da kake so sai kuma haɗa maka da ganin Allah Allah ya sa muna cikin masu ganin sa zalika jazaul muhsinin wannan shine sakamakon waɗanda suka kyautata kyautatawa tsakanin su da Allah suka bauta ma Allah al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in baka ganin shi to shi yana ganin ka ka bauta ma Allah shi kadai ka yi ibada da kyau yadda Allah ya umarce ka ka kuma kyautata tsakaninka da bayi kyautata ma iyaye kyautata ma makwabta kyautata ma ƴaƴa kyautata ma iyalai kyautata ma ƴan uwa kyautata ma kowa da kowa zalika jazaul muhsini Allah ya ce li yukaffirallahu anhum aswa allazi amilu Allah zai kankare musu mafi munin abin da suka aikata anan lamun din da yazo anan li yukaffira wasu malamai suka ce lamun ne litta'alil lamun ta'alil an ce lamun ta'alil a larabci shine a ce an yi kaza ne don ai kaza wannan don kaza din shine ta'alili kenan me yasa kai kaza domin kaza ya faru to ne shi yake kira da ta'alili to sai suka ce lamun ne litta'alil duk waɗannan abin da suka yi sun yi ne don Allah ya kankare musu zunubansu wasu malamai suka ce a'a lamun din nan lamul aqiba ne ma'ana da kaza ya faru sai kaza ya faru to wannan kazan da ya faru bayan kaza ya faru shi ake kira da lamul aqiba shine irin yadda Allah ya ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahum ma sai ce li yuriyahuma min sawati ma'anan lamun ne lit-ta'lil ba lamul aqiba ba ba afwan lamul aqiba ce ba lamul ta'lil ba lamul aqiba da aka Allah ya ce liyu kafir Allahu anhum karshe duk abin da suka aikata din nan me ya sakamakon su shine Allah zai kankare musu aswa allazi aminu Allah zai kankare musu mafi munin abin da suka kasance suna aikatawa wa yajziyahum ajrahum sannan kuma Allah madaukakin sarki zai saka musu sakamakon su bi ahsanil ladhi kanu ya'maluna da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa to a nan sai aka ce liyukafir Allahu anhum aswa allazi aminu Allah ya kawo shi a bisa siga ta ismu tafdil fifiko kenan mafi muni to wasu malamai sai suka ce e yana nan a mafi muninsa abinda ake nufi shine wasu daga cikinsu kafin zuwan musulunci sun yi bautan gumaka wanda kuma shine mafi munin aikin da mutum zai aikata shine kamar yadda aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam menene mafi girman zunubi sai ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sa ma Allah kishiya bayan shi kadai ya halicce ka daga sai wasu malamai suka ce yana nan a mafi muninsa yana nan a nan ismu tafdil ɗinsa ba a soke shi ba ma'ana in an samu ma waɗanda suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka kafin su musulunta to Allah maɗaukakin sarki ya kankare musu waɗannan abin da suka aikata ya yafe musu wannan laifin da suka yi sannan wasu malamai suka ce a'a a nan an kawo shi ne a bisa siga na ismu tafdil amma kuma ma'anansa ba na tafdili bane ma'ana yukaffir Allahu anhum aswa alladhi amilu ay yukaffir Allahu anhum sayyi'atihim alladhi amilu Allah zai kankare musu duk laifuffukan su da suka aikata ba sai babban laifin ba ba sai manyan laifuffukan ba har kananun Allah zai ai zai zai kankare musu yanda Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira kaba'ira ma tunhauna an yukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kun nisanci manya manyan laifukan da aka haramta muku to za mu yafe muku kananu da kuma shigar da ku gida mai karamci gidan aljanna saboda haka li kafir Allahu anhum aswa allazi amilu Allah zai yafe musu mafi munin abinda suka kasance suna aikatawa ko kuma Allah zai yafe musu miyagun ayyukansu da kankare musu miyagun ayyukansu da suka aikata wa yajziyahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun sannan ya saka musu sakamakonsu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa wannan su ne bayanin da ke cikin waɗannan ayoyi wanda suna nuna mana cewa abinda ake nema ga mutum ba ya zama ma'asumi ba abinda ake nema ga mutum shine zama adili adili shine waɗanda kyawawan ayyukansa suka rinjayi munana kaga anan ai Allah bai ce ba sa laifi ba sai ce ma laifin da suka yi ma ya zai yafe musu sannan kuma sai ya saka musu da mafi kyawun abin da suka sance suna aikatawa ashe sukan dan samu zabiya allazi ne yastanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam suna kokarin su nisanci manya-manyan laifuffuka da albasha sai illa lamam sai abin da yafi karfin su to in sun aikata wannan sai yace inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah zai yafe musu saboda Allah mai yawan gafara Allah ya mana gafara haka wannan shine bayani akan waɗannan ayoyi na cikin suratu zumar aya na 32 zuwa aya na 35 idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan aya ta 36 alaisallahu bi kafin abda abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu wannan tafsiri da muka fara Allah ya sa mu fara shi a sa'a Allah ya mana jagora Allah ya sa mu fara lafiya Allah ya sa mu gama lafiya ƙarin mu na wannan tafsiri yana nan kamar yadda muka saba tafsiri kokarin fassara ayoyin alkur'ani da 'yan uwansu ayoyin qur'ani da fassara su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da maganganun malamai magabata gwargwadon sani sannan kuma kamar yadda muka saba muna yin wannan tafsiri ne a kwanakin da ake kiransu da working days kwanaki na aiki kenan daga litinin zuwa alhamis hakanan ma kuma kamar yadda shekarun da suka gabata muka saba hakanan kuma zai tabbata a bana ma insha Allah ta'ala zai zama karatunmu litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi kuma sai mu huta insha Allah Allah ya sa albarka a cikin abin da muka karanta Allah ya mana albarka baki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh